تبتلي الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjid darul qur'an da ke daura da gidan tungu sanata muhammad dan kuma gode da ke wannan unguwa ta mu ta fantami a wannan gari mai albarka na gobe yau muna yin juma'a kuma daren juma'a domin malamai sun ce ita juma'a dare biyu gare da daren jiya da daren yau Allah ta'ala ya sa da shi yau uku ga watan biyar don musulunci watan jima'a da lula hijira yau na da shekara 1445 daidai da goma sha bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu da ishirin da idan masu bibiya ba su manta ba muna zama ne a wannan gini domin bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma da muke bibiya kuma da ƙarin bayani da sharhin da malamai suka yi a irin wannan ayoyi muna cikin surar yusuf alaihi salam sura mai namba goma sha biyu a jerin surar alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta karatu ya sai da mu ƙarshen aya mai namba ta 23 a wannan sura yau za mu tashi aya mai namba ta 25 a cikin wannan sura mai albarka ko yusuf alaihi salam wannan kuma shi ne darasin mu na shida a cikin wannan sura mai albarka insha Allah kada rama fadin Allah ta'ala ne yake cewa wasta ba wasta ba kalbaba na'am
بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن إلا أن يسجن أو عذاب أليم أما كنت يقباتا مجيدا الأمر يكرش تكالي يوسف عليه السلام لإمرأة العزيز ta nuna sha'awar ta zuwa gare shi ta neme shi nema bayan nema lokaci bayan lokaci har ta samu wata dama da ke amfani da ita ta kukkulle kofofin fadar gaba daya shine wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalan qala ma'azallah farko da ta buƙaci aikata alfasha da ita sai ne ma'agaji da tanyo daga Allah yace a'udhu billah ma'ana Allah ta'ala ya fama sanyo da agajin gaggawa har ya ci gaba da cewa shi wannan mai gida nata ahsana masawaya inna la yakulu zalim cewa ya kyautata mu masauki bai dace a ce na ci amana kuma duk wanda ya aikata zina to babu shakka ya fada cikin azzaliman mutane wannan shine darasin da muka tsaya akan sa makon da ya gabata to bayan haka ta faru ta neme shi ya bitiri ya juro ya ruga a guje iya neman kofa da zai fice to ita ma sai ta biyo shi shine ma'anar wasta baqa albaba wannan alifin alifin alifin tasniya ne alifin da yake nuna aikin mutum biyu da suke musabaqar ba mutum ɗaya ba ne an gane ko da shi Yusuf alaihi salam da ita Imratul Aziz sun taho a gurguje ko shi iya neman kofar tsira ita kuma tana neman yadda za ta cinke shi ta damke shi shine ma'ana wasta baqal baba ya suka nufa kofa daga cikin kofofin da ta kulle a kullu wahidin yahawi an yakuna sabiq ila al-bab kowa daga cikin su ya so ya zama shi ne na farkon zuwa kofa shi ya riga domin ya fice ita kuma ta riga domin ta tsare ta bambaki gun ba zai fice kaga kowa iya gudun tsira ke abinda ba wanda yake cewa barawo da mai kaya ke ko sai wanda Allah ya biya sa daga nan ai farra yusuf alaihi salam min marawadatiha annabi yusuf alaihi salam sai ya tsere daga irin nema da take masa ilal ba ya nufa shi kofa domin ya tsira yuridu fatahahu wal khuruj iya nufin ya je ya bude kofan ya fice wa hiya turidu an tasbaqahu ila al bab ita kuma tana nufin ta je ta riga shi zuwa wajen kofa tamna'ahu min tamna'ahu min al khuruj kuma ita tana nufin ta je ta hana shi da kinan ya biyo ta ya fito a guje ta biyo shi sun nufafin kofa kuma kofar ita ce wanda za a fita kuma ka san kafin ka je kofa ka yi ƙoƙarin buɗewa ka fita wanda yake manka ya cimma musamman iya kusa da kai to da ta cin masa sai ta kama rigarsa daga baya kama wanda ta yi ya fisga sai rigarsa ya daga baya shi ne kaddar kamisu umin duburi cafkar da ta masa sai rigarta kece daga baya rigar tana yagewa ke tibus sai ga mijinta ya dawo sai suka yi arba da yusuf alaihi salam da ita an imra'atul aziz da kuma shi al-aziz din ya zo zai shigo gida sai ga an biyo yusuf a guje ana riga riga na ainihin fita daga ciki domin a tsira sai yake cewa qattat sai rigar take ce bayan ta dafe shi ta dama matar sarki za ta ga gida ba matar talaka ba ce ta sha mai ko ta sha guma ta ga dole ta yi ƙarfi ba irin matan ya ku bayi ba ne shakkar da ta masa ta kece mai riga daga ba sai malik ya ce lau kana alkamisu ta muzik au lau kana ta muzikul kamis da a ce rigar cikwiku ya ta aka yi bata yaki ba ki hal al-istibab a lokacin da suke gaggawa wa zai riga fita to lam yakun fihi qarina ala sirri to ba za a samu wani abu da zai gaskata shi amma da rigar take ce daga baya to shi kansa wannan qarina ne wanda za a yi hukunci da cewa ita ce ta biyo shi annaha rawad rawadatu ita ce ta neme shi ana cikin haka wa alfa ya sayi da halal alfa sai ga sayyin nata shugaban ta ne mijinta ai zaujuha wa huwa al-aziz inda al shine mijinta wanda yake shine shugaban Misr a lokacin ya buga shi a kofa zai shigo gida al-kharij yuridu dukhul ila bayt ya fito daga waje iya neman shigowa gida iya zuwa sai ainihin ya ga abu mufaji'atan sai ya ga abu a firgice shi Yusuf iya gudun tsira ita kuma tana kokarin ta kama shi wa huma fi tilkal hal suna cikin wannan yanayin su biyu wata jarabi hibirka ita riga shi ba an gane da sun zo ga sunan sun fito ga liji ya shigo zai shigo gida a kura ta kai har jikin kofa sai ta riga yusuf magana a gaban mijin abinda ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'al farkon abin da take cewa me sakamako mata inda kai da kullun azim me ya sakamakon wanda ya nufa cikin iyalinka da mummuna kaga nan da nan sai ta ɗauke laifin ta tsura nan da nan me ya sakamako inda kai mai mulki ne kai ne jagoran ƙasa gaba ɗaya me ya sakamako na wanda ya nufa iyalanka da mummuna ire zinan ya ya nemi iyalinka da aikata zina da su to ta yi tambaya kafin ya ba ba ta amsa sai ta ba da amsa da kanta sai ta ce illa an yusjan ni dai ina ganin kawai a ja sashi a kudu awu azabun alim ko a ɗanɗana masa azaba mai rudi wannan shine hukuncin da za mu saka kaga tun daga nan ma akwai kokarin kare kai ke da kike tambaya yake tsaya ki ji me hukuncin abu mai mulki amma kin yi tambaya ki bewa kanki da kanki amsa a nan malamai suka ce to har a lokacin sonsa da take bai fita daga zuciyarta inda ba ta ce illa an yi kutala kaga da babu son ya fita ta kai shi kawai an an kai shi an huta amma ta ce illa an yi dana a ji a sashi a kurkuku ai duk daren da zai fita au azabun alim ko kuma a ji a mai azaba mai tsari ko a bashi aiki mai wahala ko a mai bulala ko wani abu makamancin wannan shine abin da ta ce bayan ta ce man arada bi alika su'al ta ce illa an yi dana au azabun alim qalat ta ce ma jaza'u man arada bi ahlika su'an wadda yusuf alaihi salam tana nufin yusuf alaihi salam baina sinfain min al'azab sai ta nemi a mai ɗaya daga cikin juna azab shine asijin shine alhabas aje a kulle shi a tsare shi wa kana sijinu ko wa kana alhabas iqaban qadima sai malai ce a kulle mutum dan yayi laifi wata azaba ce da dadiya da ake da shi zalika al'azab a wancan lokaci nan wastamarra ila zamanin Musa alaihi salam kuma kulle mutum a kurkuku ya jaki za ya tafi har lokacin annabi Musa alaihi salam da Allah ta'ala yake ba mu labari kafin suratul Furqan da yake cewa qala la in ittakhasta ilahan ghayri qala la in ittakhasta ilahan ghayri la aj'alannaka min al-masjunin ne annabi Musa shi qala a'udhu قال أولم جئتك بشيء مبين fir'aun yace wa annabi Musa la in ittakhasta ilahan ghayri har in ka riki wani abin bauta ba ni ba to la la aj'alannaka min al-muslimin wallahi sai na san sai na saka cikin wanda in mazauna ku kuma tun a lokacin idan mutum ya laifi ana kulle shi a kurkuku shine malam yayi ishara cewa shi kulle mutum da sashi a kurkuku da sijin to da daddiyar azaba ce da da daddan hukunci ne ga masu laifi inda kan lokacin Yusuf alaihi salam an yi magana ta gangaro lokacin Annabi Musa alaihi salam da Fir'aun an yi da kuma abin ya tafi har zuwa yau idan mutum yayi laifi alƙali ya buga masa sam sai a kai shi dogon gida ko yawwa sai je dan zauna a can ya dan goye kada to wannan azaba ce da daddiya da ba da ake wa mutum illa an yi zina aw azabul li sai yake cewa a shi sijin shine gunda ake kama masu laifi a daure su wa ammal azab amma zaɓi na biyu da ce au azabun alim ko a azabtar da shi azaba mai raɗaɗi fa huwa alwa wa huwa iqabun ita ce wata hukuma da za a yi wa mai laifi ko dai a mai bulala ko dai a ɗanɗana masa azaba a cikinsa ko a yanke masa wata gaba duk iya cikin azabun alim daga nan bayan ta faɗi uzurinta ta nemi a hukunta ta faɗi hukunci to bai annabi Yusuf alaihi salam ya ce قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين bayan sun haɗu da mai gidanta a bakin kofa ta yi hanzari ta riga magana ta faɗa abin da ta faɗa to yusuf alaihi salam sai yake kokarin kare kansa qala sai yace hiya rawadatni an nafsi ita ce ta neme ni akan kaina ba abin da ya haɗa da ita wannan malamai suke cewa halal ne ko shari'a ta baka dama idan kaga za a ma shari'a kare kanka ba wai hakuri bane ko tawabi'u kana ji kana gani a dinka kalama shari'a ruwa duk abin da ka ji ba kai kai ba shari za a yi ma kazafi za a yi ma to shari'a ta baka dama ka kare annabi yusuf alaihi salam da yayi ji za ta masa shari ta masa kazafi musamman kazafi na zina sai hanzari ya ce a'a duk abin da ka faɗa ba haka ba iya rawadatni annabi ita ce ta neme ni da kan kanta ba abin da ya haɗa da ita to sarkin malamai sun ce mutum ne a fatil kuma zo al'aqalus salim duk a lokacin ba musulmi ba ne amma mutum ne mai zurfin tunani ko mai hankali bai yi gaggawa wajen yake hukunci ba sai da ya tsaya gaskiya ta bayyana gare shi kuma wani yana cikin alamar dattau da kuma cikar hankali duk abin da ya zo maka tsaya ka yi nazari kar ka yi gaggawar ki duk wanda yake gaggawar yake hukunci to tabbas zai kwana cikin da damu to kamar kai ne yanzu matar shugaban kasa bararren bawa da aka yanta ya zama ɗa a gida aka mai alfarma kawai first lady ta cewa mai gidanta ai wane ya yi ne da allah an kai ne wani hukunci za ka ai tini masu fishi da fishin wani sun gama aiki amma sai hana kowa maka ta yi surutun ta gama ya tsaya ya saurara bai ce komai ba daga nan yusuf alaihi salam shi ma ya kare kansa duk da iya son yusuf alaihi salam a ransa shi ma ba da maganarsa da farko bai shi gaskiya ba ya ji maganarta ya ji maganarsa zai auna maganganun ya ga waye ne gaskiya ko kuma ya za a kulluwa matsalar to aka ce akwai wani bawon Allah da suke tare da shi al'abis din an ce ɗaya ne daga cikin dangin ita mata ma suna ta babban ta ne ko abin da ya kama da wannan suna tare da shi ya zo ziyara to sun dawo za su yi wo gida sai wannan abin yi shi ne shahi da shahid wannan shi ne magana malaman tafsiri mafi yaren jayi amma wasu suna cewa jariri iya cikin jarir da suke magana wannan kuma gaskiya magana ce wanda ba ta da inganci manzon Allah ya ce a daga cikin jaririn da suke magana ya ce akwai juraidu akwai annabi isa alaihi salam akwai wani wanda mahaifiyarsa ta goye shi lokacin abrahata har ta ga wani da mulki da sarauta ta ce allah ya sa ɗana ya zama kamar wannan sai ɗan iya shan maman ta ya sake ce allah karka sa na zama kamar wannan hadisi ya tabbata da gidan kuma iya cikin yadda sani amma bai ce da sahibi yusuf alaihi salam ya sa malamai suka ce wannan ba jariri ba shi wancan mutumi da ake cewa ɗan uwan ita matar ne shine shafi da shafi wani mai ba da shaida ya ba da shaida min ahari daga cikin dangin ita mata ya ce to tun da haka ne ita ta ce shi ne ya neme ta shi kuma ya ce a ita ta neme shi to kuma ga su ɗaya iya bin ɗaya to akwai hanyar da za a bi a samu kusanci a gano waye mai gaskiya sai ya ce in kana qamisuhu qudda min qubul har idan rigar shi Yusuf alaihi salam qamisuhu hudin da mire yahudi ila Yusuf alaihi salam in har rigarsa ta kece min qubul daga gaba an ga rigarsa daga gaba ta kece to fasadaqat ita ce mai gaskiya wa huwa min al-kadhibin abin da ya faɗa ba gaskiya bane karkace makareci annabi Yusuf ya karkace masa haka an fahimta sai daga ce shi za a zargi abin da ya faɗa ba haka ba an fahimta wannan shi ne abin da shi shahidin shahidai ba da shawara kuma wannan hatta masu masu alƙalanci akwai abin da ake cewa al'ukum bil qarina hukunci da qarina qarina shine wani abu da za a iya fahimta duk da kan cewa ba a gano me reality abin ya faru ba yanzu misali mu dau malam Usman da wahala ka ganki ba kula ko ba gaskiya bane da wahala in dai a waje ne gani ba wata rana alal misali ya tawo zai zo masallaci sai aka ganshi ba hula sai kuma wani wanda shi kawai wata ran zai iya sa hula wata ran ba zai sa ba sai aka ga da hula a kansa da kuma hula a hannunsa ya rike iya hula ko malam Usman iya cewa hula ta hula ta hula ta to da Allah zaka bukaci ya kawo shi da za ka bukace kawo shida saboda mai saboda ƙarina ƙarina shi ne kullum ka saba ganin malam usman da hula shi kuma wancan ka ga hula biyu a hannu wannan shi ne ƙarina ko kuma misali a kawo mutum ya sha giya misali ana ana zaton wani ya sha giya a kawo shi gaba mai hukunci yace shi bai sha giya ba wane yace ni na ga ya sha giya alƙali yace me shaidar ya sha giya yace ni na gani kuma shaidar mutum ɗaya ba a yake hukunci da ita a ce kai bai ce ni ban sha giya ba shari yake mu to alƙali iya da iko yasa a shishi na bakinsa shi ne karina idan an ji warin giya to magana ta ƙara sai a kula laifi an fahimta wannan shi ne al'ummu bil karina duk da cewa a hujja ko dalili bai bayyana ba to akwai ta inda ake yake hukunci an fahimta to shi shahida shahida sai ya ce in har rigar yusuf alaihi salam da gaba ta kece an yaga ta ta gaba to ita wannan matar ita ce mai gaskiya shi abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne an fahimta shi abin da yake faɗa ba gaskiya ba ne shi wannan mai mulki jimala ya ce wa huwa allazi shahida wa kana fatinan arifan shi wanda ya bada shaidar mai kaifin hankali ne ko masani ne bi wujuhi dilala ya san hanyoyi na kafa hujja wajen yake hukunci wa sumiya qawluhu shahada sai aka faɗi maganarsa kamar shaida ce li'annahu yu'awwilu ila izharil haqq domin iya ta kokarin ya yayi ta'awili ya bayyana mai gaskiya yi wannan wa hadha min qada bil qarina wannan shi yake cewa yanke hukunci da qarina al bayyina bayyinanna innahu min kaydil kun to da ka ta faru sai kuma yace wa in kana kamisu qudda min dubu in kuma rigar yusuf alaihi salam daga baya take ce to fa kadhabat ko ita ma abin da ta faɗa cewa ma da za man arada bi alika su alba gaskiya ba wa huwa min as-sadiqin shi annabi yusuf iya cikin masu gaskiya dama mai gaskiya ne a can gaba ma Allah ya ce yusuf ayi wasu din ku abtina fi sabai baqaratin simani dama shi su alayhi salam mai gaskiya ne in rigar daga baya take ce to abin da ta faɗa ba daidai bane abin da yusuf ya faɗa shine gaskiya dama kuma shine gaskiya ne an fahimta a hikima ta wannan bawan Allah duk mutumin da ya nufaci mace da alfasha take kokarin kare kanta har ya nufato ta ta kai hannu wajen kariya idan ta kece riga ta ina za ta kece gaba domin shi ne ya nuface tana kokarin kare kanta idan kuma ita ta nuface shi yake kokarin gudu ya tsira aka gari gasa ta kece ta gaba za ta kece ko ta baya a baya domin za ta damko shi ne ta ya gari ga tana so ta kama wannan shine karila da yi kokarin me ya shaidar ka Yusuf me ya shaidar ka mata sallaa tunda abu ya zo irin wannan aka gauce to ai kokarin da hararo wani abu da zai iya kai mutane zuwa ga gaskiya sai ai kokarin yake hukunci a lokacin an fahimta to daga nan me faru فلما فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم shi ma sarkin sai ya yi da shawara da ce a'a ba ai mata ta ce na san ta ba za ta yi laifi ba bai faɗi wannan ba sai to shi kenan tunda ka ba da shawara kuma ka faɗi abin da zai kusa da adalci a duba a gani an fahimta falan mara'a ai zaujuha lokacin da shi mai gidanta ya ga kamisahu rigar yusuf alaihi salam qudda min dubur an kece ta daga baya qala innahu min kaidi kun an gane ko sai ya ce wannan kaidin kun ana fahimta wannan abin da kika ce ma jazahu man arada bi alika su'an illa an yuzana aw azabun alim hadha min kaydikun hadha wannan magana yake abinda kike gaggawa ce a yanke mai hukuncin kai ko ko a azabtar da shi wannan kaidin ku kin kul da nake karanta a wani littafi a ya ce ta gona kamar yanzu dabbobi ga masu masu dabbobi suna ta'adi da ya ji akwai wani wanda ya shahara wajen yi wa mutane ta'adi a gonakin ya fita bayan magariba kafin ya ba kowa kowa ya gudu gida to wannan mutum sai ya zo zai cinye masa gona sai ya je gona da ya je suka yi arba da shi Allah ya taimake shi ya fike shi shi mai gonar sai ya kashe mai kiwon da ya kashe shi ya ga ba kowa sai ya kokarin ya tona rami mai zurfi a gonar sai ya binne shi shi kadai abin ya faru da ya zo sai ya faɗa wa mata wance ta ce na ai wallahi kin san wane wani wanda ya kaurin suna wajen ta abinci da tana san daga an yi ta abinci ne ko ya fitar kan kama shi to yau dai Allah ya bar sa wallahi ni da shi a jeji mun yi ana gama na kai ina ga wata ce wallahi dan ma ka ajiyo sawar gona ta ce na dan jaji gefe na tona rani da bibi to ana nan ana nan sai ya ce zai karawa kuma a lokacin aka dinga bincike ya kashe wannan mutum. ana ta bincike da tabbas ta ji zai yi aure wallahi sai ta tashi ta je ta faɗa wa hukuma cewa ai mijinta ne kashe wannan mutum to kafin haka ta faru bayan ya faɗa mata sai ya samu wani amininsa sai ke faɗa masa ya ce amma ku yi ce wa ka faɗa wa wannan maganar bayan ni sai ce na faɗa wa matata da yake to zo mu je gunda aka binne mu suka saci dare su biyu suka je gun suke mu tone shi suka tone shi daga gun suka je wani gun mai nisa suka binne shi wannan gun kuma suka samu wani katon fitar kici suka sa a rama suka binne da matar ta je take faɗa wa hukuma ce ai mijinta ne saboda ka ajiye gonarsa daidai gu kaza a tona za a gawo dan fa kawai ya ce zai bada kici aka hada da jami'an tsaro da waye da shi aka daure shi aka tafi da shi da aka tafi da shi aka je ta ce yace ta ce aka ce ina ne kun ta nuna ku aka ce a tona ana tonawa sai aka ga kai ice ne a cikin rama aka ce kika ce anan ya binne ta ce anan ne to iya ina aka ce kawai dan ya ci binne ki gane zaki mai shi a bula ne da ita ba to kaga ashe da ya faɗa wa abokinsa namiji mai hankali sai abin ya zama tsira ya zama to wata hanya da zai kuɓuta daga wani mutum amma da mace kadai ya faɗawa wallahi da kare da gane da kai zai mutu saboda ka gane ba komai ake faɗa musu yasa imamu malik ma Allah ya masa rahama yace ƙaryar da zaka yi wa matar ka ba ta cikin ƙarya tana cikin ƙaryar da ake ma afuwa to shirga mata ƙarya to wallahi sun ce wannan ba matsala ba ce kawai kaɗan dai zan ga zaka ka zille ka tafiya kawai amma ba komai za ka ba komai za ka ce za ka faɗa ba domin Allah ya ce inna kai da kunna aure babu shakka kaidin ku mai girman gaske kaidin mace iya da girma kaidin mace tana iya kai mutum zuwa ga halaka ya samu aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu mutum biyu babu namijin da zai keɓance da mace ba muharramarsa ba matarsa ba ba ce shi ya zama rubutu in shaidan ne ya tsakanin kuma abin da bai sani saboda ka kiyaye ana zaune da su amma ka san irin ilimin da ake wajen zama da su da sauran abubuwan da malamai suke ba na aya ta gaba يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين sai shi mutum ya biyo ya ce yusuf ya yusuf fa'ari da hada yi suka kaura kai daga wannan magana ta san sha'anin mata suna da rauni haka yanzu ya zo iya neman alfarmar yusuf alaihi ya tabbatar laifin shi aka yi wa baki ne a harid an hada ai an hada al wannan abin da ya farka wani kanka kawai ka dauka komai ba komai bane wala tadhkuru kar ma ka ambata wa kar ma ka ce kaza da kaza da kaza da kaza bi Allah ya shi'a domin kada magana ta yi ni da kai da ita da wannan bawan Allah ke maganar abarta iyali shi ne Yusuf fa'ari da Allah Yusuf kau da kai daga wannan magana kaga nan sai malamai suke cewa dalili ne na kan cewa ba a son yada shari duk inda shari yake ba a son yada shari so ake a murtuke shi karma wani in kai ka ji ko ku kuka ji to magana ta tsaya a kan ku ya ko shari a cikin al'umma musiba ce abin iya dawowa da musiba da fusa ta Allah ana fahimta yasa Allah ta'ala ke cewa la yuhibbullahu la yuhibbullahu al-jahra bi su'i min al-qawli لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم na'am وكان الله سميعا عليما Allah ta'ala baya son yada mummuna daga cikin magana la yuhibbullahu al-jahra bi su'i min al-qawli Allah baya son a dinga yada mummunar magana ai wani ya saki matarsa ai wani da wani an bata ai wani yayi sata ai wani yayi zina to Allah baya san wannan magana duk abin da ya faru makamantin wannan to in ka ji abin ya tsaya iya gonka kawai domin Allah da kansa ya ce baya so baya son shari da mummunan kalamai su dinga yaduwa a cikin mutane Allah baya so sai Allah ya ce illa man zulim sai wanda aka zalunta shi ma a gaban shari'a in an zalunce ka abu ya kai ga kotu to ka tashi ka yi bayani an mun kaza an mun kaza an mun kaza wannan ba laifi kai ba domin an je gaban kotu wajen neman haƙƙi ne amma a biciya a tamful a ofis a kasuwa ka dinga yaɗa kaza wannan ba daidai ba ne da Allah ta'ala yake fatar halayyar munafikai akwai wannan yace innal insana khuliqa halu'a إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير cewa منوعا dan adam inji Allah an halicce shi da wani ciwo na san kai ne halu wata cuta ce ta san kai irin halin dan adam amma dan adam din ana san shi almunafiq ana ganewa sai Allah ya ce daga cikin alama idza masahu sharru jazua idan wani abu na rashin dadi ya same shi kowa sai ya ce ba shi da hakuri ba shi da juriya ba shi da danne ba shi da kazamul ghais ba shi da yimke damuwa an fahimta duk abin da ya same shi ko kuskure ka masa sai kowa ya ce jazua raki da korafi amma Allah ya ce wa iza masahu alkhayru manua irin su ne kuma in alkhairi ya samu ba a yi wannan aya ta yi daidai da halayyar ma duk abin da ka ji yayi tirin duka cikin mutane da sharri wallahi sharri duk maganar da ka ji ta ya ta kamar wutar daji wallahi sharri ce amma alkhairi nawa ake bayarwa wannan kar ka zamto ɗaya daga cikin irin waɗannan mutane domin Allah da kansa ya ce baya son su kuma alama ce ba ta mutane kirki ba shi yasa ma'aikin Allah yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw lisum duk abin da zaka faɗa ka faɗa alkhairi in ba zaka iya faɗan alkhairi bi ishiru da yawa majalisan mu sun cika da shirki sun cika da yada alfasha abu kaɗan zai faru kowa sai ya ji musamman yanzu lokacin midiyan nan musamman lokacin midiyan abu na kuskure ya faru ko wani bai ma sani ba sai ya ji a ɗauko hotonsa a dinga yada ko kuma shari ma a dinga haɗa hoton wani da wani ko a yanko fuskar wani a haɗa da gangan jikin wani a haɗa da wani a dinga yana kuma jahilan abin wanda ba san ya ake ake bi su ɗauka gaske ne sai su ɗauka gaske ne duk wannan iya cikin yaɗa albasha da mamuwan a cikin mutane sai al'aziz ya ce yusuf fa arid an haɗa yusuf kau da kai daga wani ka zama dattijo ka zamto eh, wa iza zalama afa in an zalunce kai afuwa domin ita afuwa da kau da kai siffa ce ta cikin bayin Allah na kwarai wanda Allah ta'ala yake musu alƙawarin aljanna Allah ta'ala yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
Allah ce wasari'u qira'a ta hafsu an asim amma shi imamu warshu an nafe ba wannan wawu sari'u yake karanta shi kuma wannan wasari'u an fahimta ku yi gaggawa zuwa ga ila maghfiratin min rabbikum zuwa ga gafarar ubangiji gafara na gini aljanna wa jannatin ardu as-samawati wal ard da aljanna da Allah zai ba ku da fadin gidan mutum daya ya kai fadin sama da ƙasa ya har Allah ka ba mu aljanna duk haɗa barka ta gidi ji gabai to an ce gidanka ya kai fadin sama da ƙasa arabu as-samawa samawati ma Allah ce duk sama mako da ƙasa mako kamar gidan mutum da yi arabu as-samawati wal ard fadin gidan mutum da ya kai fadin samai da ƙasai kai ta noman kai ta kiwon kaji duk sai kai ka gaji sai Allah ya ce wa iddat lil muttaqin ita wannan aljanna tana nan rubi mai amma ga masu takawa an tattare ta an tanade daga masu takawa sai Allah zai fita sifatun su sai Allah ya ce alladina yunfiquna fi sabai wa dharra daga cikin siffar da za su samu aljanna masu ci da dukiyarsu fisar ra'i wa dharra lokacin da dama dama da lokacin baki kamar wannan lokacin sai ka siyo masara ka dinga rabawa mutane ka siyo shinkafa ka dinga rabawa musu ka ba su kuɗi da za su ce bane ka yi kyauta da kai sai wanda ka bawa to wallahi wannan hanyar neman aljanna ce inda Allah shi ya fara faɗi daga cikin siffarsu yunfiquna fisar ra'i wa dharra suna ciyarwa lokacin matsi da lokacin kunci suna ɗaukan abin da Allah ya ba su taimaki bayan Allah talakawa sai yake cewa kuma wani kadi bi lalazanci min jini ilmi ilmi halin shayi daga cikin siffar ‘yan aljanna inji Allah suna da kamil za a yi musu abin da ya kamata su kawo mataki su kawo mataki na mai su ba wanda zai ci kamar ana cewa akwai abdurrahman bin auf mutum ne mai yawan kiwo iya da dabbobi wata rana sai aika wani bawan shi kiwo ya aika shi kiwo da ya dawo sai kafar wata dabba ya ganta a kare ta dawo tana da ta kare a gaba sai abdurrahman yake tambayar da mai kiwo cewa wannan dabbar gona wani ta shiga da yake keta ta ce a ko kuma tsautsayi ne ka je jifa ka same ta ya ce wallahi ba ɗaya daga ciki wallahi da gangan na karya ta wannan da gangan bawa ne ba ya ce wallahi da gangan da karya da ba abin da ya ce kayi haka ne don na fasata raina ya baci wallahi na yabo da baci abin da kai na yabo asali kuma kaji nan yan takamaka lamara da kai kaji da mutum iya tuno aljanna ne ba dan ba shi da damuwar ba ba dan ba shi da bacin ran bari a ya danne bacin ran dan aljanna da yake amma wannan shine bambancin mu da sahabbai duk abin da zaka yi ko da ranka zai baci in dai ka san gaba akwai aljanna kai tira yanzu domin za ka yi ne domin neman aljanna ko da za ka yi abu kuma ka sha wahala ka zuba da sabbin suke shan wahala to wallahi ba wai ba sa son jin daɗin bane aljanna suke zuwa ya ce ya yafe wallahi hasali ma na yanka ka tafi ka daina bauta da yau domin Allah ya ce wal kazihin al ghaiza daga cikin siffar ɗan aljanna akwai yimkin amma abu ya kamata ka ɗau hukunci ka yi kaza amma ka yi shiru ba wanda zai ji magana sannan Allah ya ce wal afina 'anil nas da masu yi wa mutane afwa sai Allah ya ce wallahu yuhibbul muslimin Allah ta'ala yana son masu kyautatawa Allah ya ce Yusuf wa arida an haza Yusuf kauda kai daga wannan thumma amara Yusuf alaihi salam bil i'rab amma ramatu bihi sai shi wannan sarki ne ma alfarma sai Yusuf alaihi salam ya kauda kai daga abin da matan nan ta jefe gidishi ta mai kazafi ke ai adamu mu'aqazatuha bi zalika yace Yusuf kana ka mata da laifin kai hakuri ka yafe mata wa bil kafi an i'adati al qawl fihi kuma yace Yusuf kai hakuri karka dinka maimaita magana ta yadu a cikin gari wa amara zawjatuhu bil istighfar min dhanbiha yace ke kuma wastaghfir li dhanbi ki nemi gafara zunubi kin yi laifi kin yi wa bawan Allah kin yi wa waliyin Allah laifi nemi gafara Allah shi dai na danne shi kuma dattijo ne kuma ya yi an gane ko ke kuma nemi gafara abu ya ne wasu tabbifiri ne zan bi ya nemi gafarar Allah kin yi wa mutum kaza jikin mace bai ci ba bai gani ba kici ya yi in na ki kunci min alƙalai domin ke kin kasance cikin masu bambanci akwai bambanci da alkafi'u da almukufi an gane ko kalma ce sulasiya sai ta zama mazidu sulasi ta zama mazidu al-fawaid ta zama rubadiyya sulasi sulasi mazidi kenan kalmar asalin ta qaba'a qaba'a yabdi'u qata'an wannan shine ganganci an gane ko kuma yufi'u mufi'un shine ko kuskure shine Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina yace au aqta'ana aqta'ana bi ce qata'ana ba da yazo magana fir'auna inna fir'auna wa hamana wa qaruna inna fir'auna wa hamana wa qaruna wa junudu ma ko yace kanu kafi'i ba a ce kanu mukuzi da ba ba kuskure bane abin da fir'auna ya gangace an gane ko dan anan yu abin nan imra al-aziz ya ce ki nemi gafara Allah domin abin da kike gangace a matsayinki na mai hankali babbar mace an kawo miki amanan yaro ya zama ɗa a gidan nan ya mai da ke mamansa amma ki zo ki furta wannan magana wannan ganganci ne ba ki kyauta wa kai amma ki nemi gafara na wasu ta gafiri da zambiki inda ki kuntu da kafin daga nan mai ba
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين to abin da ake jin tsoro ya faru magana ta sai mai dama an ce in dai ba ka so magana wani ya ji to ka bata a ranka kawai in ka ce wani amini na ne zan faɗa masa to shi ma iya da amini shi ma wancan iya da amini shi ma wancan iya da amini sai ga magana ta yi sakalikin ta yi in dai magana ta bar kai kaɗai to sai dai Allah ya yi kaga a lokacin su hudu ne ga Yusuf alaihi salam ga ita matar ga shi al'aziz ne ga shi wannan shahida shahidin su hudu ba masu biyu ba dole maganar za ta za ta yi liki to magana ta kai gai ai imratul aziz turawil fataha an matar sarki ne ai ta nemi wannan yaron nata ai ta nemi aikata kaza da ita ka san gulma a gulma idan suna ne idan biki ne wata walima walima walima kariya ce duk dai a nan ake ta yaɗa abubuwan da wanda ta fi ƙarfin mijinta ba a nan za a yi wanda zai ƙara matarsa kishiya ba a nan za a yi ko ba haka ba ne wanda take bin mijinta ba shi ma a nan za a yi dukkanin su yaɗa wannan abubuwa sai magana ta shiga gari wakala nisbatun fil madina niswa an ce jam'u imra'at amma mufrad ne la jam'al niswa bahi da mufrad haka yake kamar ibl ne kamar nisa mufrada mujamne la mufradalahu suna ne yake nuna jami amma ba shi da suna guda daya ce bai da kalma da za ta nuna abu daya ake ne a bayyana mufrad ne jami ne la mufradalahu shine ismul jam suke ce mata ismul jam mata in madina a wannan gari wannan birni shar kwatar kasar misra a wannan lokaci matan garin suka fara yada magana وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فداء نفسه ya da wannan maganganu ai matar sarki ai ta nemi bawanta ta nemi yaron gidanta da alfata shine imra'atul aziz tarawil fataha annab suka dinga ya da wannan maganganu qad shagafaha hubba ashagfu shine al-kilaf al-kilaful qalbi kenan in ashab gilaful qalbi shine wani abu da zai zai kare zuciya shine gilaful qalbi a fahimta to sai Allah ta'ala yake wata is wata ishara anan wata balaga ta Qur'ani shagafaha hubban ay hubbahu shagafa qalbina sonsa ya je ya fasa wannan wannan makarin zuciyar har ya fada cikin zuciyarsa ina magoya wanda ƙura ya iya koya muku kalamai da za ka dawa an fahimta wato son ya fasa wannan gilafin wannan hijabin wannan makarin zuciyar son ya tarwatsa shi ya shiga cikin zuciyarta shi ne ƙarishe gaba a kufa an fahimta inna lana za a fi zalalin mubi sai suke cewa ka aihu muna ganin ta ita wannan mata ba ta ai son ya ja ta har ma ya fidda ita daga haka a ce ɗaya taso a gabanki a gidanki ana ganewa ya mai da ke mamansa kin mai da shi ɗanki kowa iya cewa ɗa a gida ya saki jiki da ke amma wannan abu ya faru shine shagafa ha'ubba inna lanaraha fi dalalin mubin li izharil law wal inkar alaiha suna bayyana zargi in izhar law duk mata suna zarginta suna inkari da ita dalal huna mukhalif da tariqi sawa dalal din anan wai ba bata bane mutun ya bace wa hanyar gaskiya dalal anan kamar son ya makantar da ita an fahimta kamar can da Allah yake faɗa game da shi Yaqub alaihi salam ko da suke ce masa ya wannan ah, wanda suke cewa inna larraka fi bilalil mubin can ba yake nan ko muna ganin ka kai son Yusuf ya rike ma zuciya har ma ana ma iya wani kallo kamar kwakwalwa ka tana neman tafiya tunan dalal ai mukhalafat tariqi sawa muna ganin wannan mata ta kaucewa hanyar daidai wannan وهي مفتونة العقل hankalin ta ya tafi kun ba wanda hankalin ta ya tafi waya za a ka tafi shine ma'ana inna la naraha fi dalalin mubin daga nan ne fa فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إن هذا إلا ملك
da كريم yake mace ce mai hankali kuma tana da ilimi da ta ji irin yadda ake yada maganganunta a gari imra'atul aziz turawul fada'an ta ji magana ta yadu to sai ta yi ta nazari ta yaya za a yi ta yi sukufin din wannan magana sai ta yi kirayi ce duk matan garin za ta tara sa kirawo su da niyyar wata walima ko wani taro haka amma ta san abin da za ta yi domin ta datse waccan magana take yaduwa a kai shi ne falon masa mai ajin makarfi lokacin da ta ji irin makircin da ake mata a gari mata ‘yan uwanta suna mata makirci aiki bata kunna biha suna ta mata giba a nan a ci namanta a cikin a tsuguna a yi magana ta a cikin a tsuguna a yi magana ta arsalat ilaihin nan sai ta aika ta tafi tana taron mata kowace mace ta zo gidan sarki ana neman ta kafin su zo wa atadat lahunna muttaka'an muttaka'an su mai fasara guda biyu muttaka'an suka ce kamar kujerun zama ka zauna ka shingida shine muttaka'an an gane ko wa kuma sun ce abinci ai wa atadat lahunna ta'aman ita ta yadda ta tanadar musu wani abinci mai daɗi min alfawaqi kamar ya'yan ya'yan bishiya na marmari an gane ko ta tanadar abun zama da abinci da abubuwa ne na kayan marmari da kowanne kuma da wuka a ka wanda za a dinga yankawa ana ci ana fahimta ita ta san dalilin da yasa ɗewa wa atana launa muttaka'an shine suke cewa ba'amal min fawaki ya qata bi sikin wanda ake yanka ta da wuka littika'in da ala adati mutakabbirin wa huwa al-utrujja wasu malamai suka ce shine kamar ga wasa da ne utrujja wakila kullu shay'in yattaqi alayhi min at'am wa sharab ko dukkan wani abu da zaka ci da ka ci na abinci ko abin sha wali hadith ya zo cikin hadisi wa qawlu sallallahu alaihi wasallam la a- la akilu muttaqian manzo Allah ce karka ji abinci a kishin gidi wannan sifar masu girman kai ce ka tashi ka zauna kai zaman ka rabbu'i ka ci abinci kilo sun inna imra'atul azizi zayyinatul bayt sai malik ya ce ita wannan mata sai ta yi decoration ɗin gun da za a kawo ta tsara gun ta- ta- aka adonta shi bil alwal da launuka kala kala kala na abinci da abin sha da kayan marmari da filalluka da wane da duk wa'atat ai uqiyat kulli wahid minhu sakin kowace cikin abin da aka ajiye mata a gaban ta na abinci to akwai wuka an ajiye in lemo ne an ishara kamar ki yanka shi da wuka in kokomba ne haka in mangwar ne haka da wuka dai ana nufin ki yanka domin ya miki daɗin ci ka tanadar da wuka shi ne sikin ko mubiya ka tanadar da wuka akan abinci an fahimta shi ne wa atad la wanda wa atad kullu wahid kullu wahid da minhu sakina wa qala li yusuf sai ta ce yusuf alaihi salam wa fi hali ahsan an ce a lokacin ta ce za a yi baki amma bai san mata bane yace akwai baki da za su fige da sarki ina so da Allah kai kai wanka ka sa wannan kayan ka zaba mai ma kayan da zai sa domin abin wancan magana ta wuce ai duk dattawa ne ba wani kallon "Ah, ai an yi abu jiya a ya wuce ya wuce ya wuce kawai wannan shine in bai wuce ba har zai zai zai shawara ta zai zauna a gida ya wuce ya wuce har abada yace Yusuf za mu yi baki a gidan nan ka zo ka zauna ka fito ka sa kaya masu launi kaza ma ya kun ka fito ta siffa mai kyau a lokacin an ce na cikin shekaru 33 wa qad uqiya shakaru al-hasan malam da iya yawan maimaita magana an ce Yusuf alaihi salam an ba shi rabi kyau duk abin da ya gani mai kyau a duniya to rabin kin ya Yusuf alaihi salam ko menene wannan wani ta hana ka baccin to? wanda kullum tana kan media kana kallon ta kamar gabas to dukkan ta to Yusuf rabin kin ya Yusuf alaihi salam ko mota ce ko gida ne ko lambu ko menene ko tsiya hu shatarul hasad kyau yadda aka raba ni biya gabe Yusuf rai duk duniya a rabin ake ta yawo a cikin rabu da na da da ne da na gudu a fahimta wakila kaddawar sahu min jaddati isa malamai suka ce ya gado wannan kin abun kakarsa sara matar annabi ibrahim alayhi salam wa kana hasanul wajh tana da kyakkyawan fiska tana da kyau matuka Allah ta'ala ya mata launi mai kyau to yusuf alayhi salam sai ta ce ukhruj ilayhinna Yusuf ka fito bakin sun zo shi kansa tsaye fito wa kana yafafu min maqalafatiha kuma duk da haka tana da mutunci a ransa ba ya san ya saka mata duk da haka shi ya mai da wa wancan abin na faɗa muku ya wuce haka ake so ko kun yi rigima da matar ka ya wuce kar ka zo majalisi ka dinga faɗa wallahi ba dan nayi hakuri ba ai da kai ta ah, wani hakuri kuma ka zo kana faɗa ai in ya wuce ya wuce kawai kenan daga nan iya jin tsoron ya saba mata Yusuf fito ya yi wanka ya yi ado falon mara ainihu su kaddara ga mata nan a hall an decoration an fesa turare an kawo abinci an kawo ruwa an kawo abin da za a yi yanka da wuka falon mara ainihu lokacin da sun ga allon yusuf alaihi salam kowa ta bude ido ta gaji aka bar nan ai a azamtau suka girmama shi suka girmama shi cikin zuciyarsu ya musu kwantini inda ru'uyatahu inda ru'yatu jamali a lokacin da daga tsarin kansa wa alaihi nurun nubuwa sai malaka kuma ga hasken annabta ga kan halitta ga ga hasken annabta nurun ala nur an gane ko wasiya ma a risala musamman ma kuma a annabta ta risala tunda annabi ne ko manzo ne wa asar al-khudu' kuma ga kaskantar da kai ga tawazu ka san kyuɗiya bayyana idan ba girman kai duk girman kanka in kana in kana da kyau ba za a ga kyau sai Allah ya rufe wa mutane ganin kyau amma tawazu da kaskantar da kai iya fito da kyan mutum wa kana zalika al-jamalul azim sai ma lace Allah ta'ala yayi wa Yusuf kyau na ƙarshe a ikrima yake cewa fadlu yusuf ala an-nas fil qusud كفضل البدر ليلة ليلة كفضل القمر ليلة البدر على سائر النجوم inji ikirma sahabi ne yake cewa kallar Yusuf akan mutane kallar da Allah ya yi Yusuf alaihi salam akan mutane to kamar wata ne a daren 13 14 15 akan sauran taurari ka san a wannan kwanaki 13 14 15 ayyamul fi ya fitowa kuma ya fi haske ya fi kyau to ka duba wani tauraron ma ba za ka gaishe ba to shine ikirma yake kwatanta Yusuf alaihi salam kamar wata ne a Lailatul Badr kuma akan sauran taurari Annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya fito suka ganshi suka girmama shi abun ya fito zuciyar kowa daga cikin su wa qatta'ana aydiyahum wallahi ba sani ba kai suna yanka kokon ba sai hannun su yanka ba la hawla wala quwwata illa billah wata tana yanka lemu a haita wuce tana yanke hannunta ba sani shine wa qata'ana aydiyakum suke yanke hannuwansu shine wahab bin munabba yake cewa ai matat jama'atu bil huda yace domin kai Yusuf alaihi salam akwai wanda suka mutu ma daga cikin matan ba tsabar kyau aka wahab bin munabba yace ai matat jama'atu bil huda akwai wanda suka mutu ma daga cikinsu domin kwarjini da barazana ta kyau da Allah ta'ala biya da musu alaihi salam an fahimta shine Allah ta'ala ke cewa a bayan hakan ta faru wa qata'ana aydiyahunna suna yanke hannuwansu wa qulna suka faɗa da bakinsu hashe lillah iya da fasara guda biyu ko ma'azan billah ko tanzihan lillah an gane ko yini hashe lillah kai sarki ya tabbata ga Allah yini tanzihan lillah ko ko ma'azan la kai a'udhu billah muna neman tsari ga Allah suka ce ma haza bashara wannan ma din ma ce annabiya ma ce ta korewa wallahi wannan ba mutum ba domin tsarin kyau ma haza bashara wannan ba mutum ba ne, in haza illa malakun karim, wannan a cikin mala'iku ma babban mala'ika ne, a cikin mala'iku ma wala ba ɗaga gani ba ne, babba ne, wannan ba mutum ba ne, daga nan mai faru mai tace musu.
قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا ليسجنن وليكونا من الصاغرين Kalar ta ce, wannan shi ne allazi limtuna ne fi, kalar fa zalikunnan lazi limtuna ne fi, wannan shi ne wanda kuke zargina a kansa. Kun ga tarama kenan ku? Tarama mana. Ita ya fita yake hannunta ba ma, amma sun tsabar kyau kuma ku duba su a lokaci ɗaya suka gan shi ba, ganinsu ne na wannan lokacin kawai. ita kuma ta zauna da shi lokaci bayan lokaci shekaru bayan shekaru kun ga aiki ya kamata a girma mata ya kamata a jinjina mata tunda ta zauna da Yusuf shekara da shekaru amma su kuma gani suka mai sau daya gani daya suka yi masa amma sai da suke gididdibi hannunsu tsafa rage kyauta sai take cewa fa zalikun allazi lumkunna ni fi wannan shine abin da kuke zargi na akan sa wala kadara wattu an nafsi Allahu akbar tace wallahi ni ne na neme shi da kaina rawattu an nafsi ni ne na dinka bibiyar sa ina neman sa fasta'asab sai Allah ta'ala ya bashi kariya wala kadara wattu an nafsi fasta'asab wala in lam yaf'al ma amuru take cewa har in bai aikata abin da nake bashi umarni ba la yusjinanna wallahi sai ya je kurkuku waliyakuna min as-sabirin kuma sai ya zama cikin ƙarshen masu kaskantuwa kaga har yanzu na kan bakanta kenan har yanzu ba tabbatar suna ba tace in dai har kuna yanke hannunku a kansa to wallahi ni na neme shi yake Allah ya bashi kariya amma duk da haka in iyakin umarni na sai na yi dalilin da yake kurku kuma sai ya zama to cikin kaskantun mutane an fahimta Yusuf ya ji wannan da kunnansa ya ji tana kan bakanta kuma waɗancan matan sun zo har suna gididdibe hannu a kansa to daga nan zai addu'a ya nemi tsari daga Allah abin da zai faɗa da sauran bayanai kuma sai sake mai zuwa cikin abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abin da ne kuskure amin ya rabbal alamin Allah ta'ala ya yafi mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kumbinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kumbinta mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya kansu Allah ya kansu Allah ya gafarta musu muna fara addu'a ga mu da zuriyar mu Allah ya shirye da mu tafarki madaidaici Allah ya tsora mu tafarki madaidaici muna yin addu'a ga dukkan masu taimakon addini Allah ta'ala ya taimake su Allah ta'ala ya taimake kowa akan al'amuran sa marasa lafiyar mu Allah ta'ala ya ba ku lafiya ko kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiyar imani Allah rahma malam Bashir yayi tafiya muna mai addu'a Allah da shi lafiya akwai aminin sa kuma aminin mu Allah rahma shi gaba da alƙalan Musa bakar babiro kargamman Malam Ibrahim Musa ya zo domin ya zauna a kujerarsa Allah ta'ala ya saka mai alkhairi dama zaman an saba ba yau a gaba muna tafsiri musamman na Ramadan da shi ma insha Allah ko ma da ma muna tafsir da ni shi da izinin Allah Allah ya rayu wannan lokaci Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya Allah ta'ala ya samu lafiya mu gaba lafiya duk wanda ya zo wannan masallaci domin ya sha Qur'ani Allah ya hada mu a da gaba daya kuma Allah ya mai da kowa gidansa lafiya akwai waɗanda suka zo daga nesa Allah ya mai da kowa gida lafiya akwai wani babba da malam kuma kullum yana zuwa darasi daga can gari mai nisa ko unguwa mai nisa domin kaunar da ya zuwa darasi kuma na kara tashi addu'a Allah ya saka masa alheri kuma Allah ta'ala ya kara masa lafiya akwai aminan mu kuma soyayyen mu masoyan wannan da'awa ga su nan a ciki da waje duk za mu dunkule su a addu'a Allah ya saka musu alheri akwai wanda ya dawo daga Abuja ma na su sun je yake shi karatun nan ba zai yi su ya hawo jirgi daga Abuja ya zo Gombe can karfe 12 yace wallahi da yi wannan kuma ya zo Alhaji Umar Abubakar wannan tare da shi ya bayan ta Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi akwai Alhaji Baban Gida shi kuma da shi da shi sauran dattawan irin su ainihin ah, wannan San Franki sauran makamantar su Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi majalisin shugabannin sa malaman sa limaman sa Allah ya saka musu da alkhairi sai irin kokarin da suke da suke da wannan da'awa likita da su alhaji ba da duka mana sa su addu'a kai sa sai Allah ta alaiwa kowa jagora cikin al'amuransa muna addu'a ga shi mai gidan Allah ta alaiwa masa jagora addu'a harkokinsa dukkan shari da kuma kuskurensa Allah ya bai shi cikin gyarawa muna addu'a ga shi masa Allah ta alaiwa kara masa lafiya da ma'aikatan gidan da duk al'ummar musulmi Allah ya karɓa addu'o'in mu waɗanda muka rasa a cikin mu da shi matar mai gidan Hajiya Yalwa da sauran magabata da suka rasa Allah ta alaiwa ya ji kansu Allah ta alaiwa ya gafarta musu ya sanya aljanna ce makomarsu da mu gaba daya Allah ta ala mana roƙon ka kwanciyar rayuwa da yake cikin Allah ka mana saukin sa Allah ka buɗa kowa kan harkokin sa na rayuwa Allah ta ala ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya akwai masu neman addu'o'i akwai sarkin Hausawa na Gaboka kara sashi addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya tashi kafin sa da wata bayarwa Allah ta aiko cewa tana da jarabawa ta harkar lafiya aiko ɗaya daga cikin makusanta na wanda suke al'amarin wannan jarabi cewa sa al'umma da Allah suna roƙon addu'a Allah ya ba ta ikon cin wannan jarabawa muna mata don Allah ya ba ta nasara da ita da dukkan masu zana jarabawa musulmai Allah ya ba su nasara ya ba su rijiyayi akwai ko masu bukatu cin addu'o'i na marasa lafiya da bukatu kala kala akwai wanda bai sa haja sa kasuwa da wani masu neman aiki da masu neman abinci da sauransu dukkan muna addu'a Allah ta Allah ya wa kowa albarka akwai wani da yake faɗa shi ma ya canza sana'a daga wata ya koma wata iya neman addu'ar Allah ya sa ya koma sa'a Allah ya sanya albarka cikin abin da ya sa a gaba da sauran al'amuran mu gaba ɗaya na rayuwa. Akwai sanarwar muhadara ranar talata in Allah ya kai mu a masallacin nefa da ke kwanar kumbiya kumbiya ranar talata bayan magrib zuwa ishe isha akwai malam Yusuf da an kuma sauran abinina sun sanar da litinin laraba cewa suna da yin muhadara ranar talata ana washe garin zami da rasu sana'ul ranar talata insha Allah mu na kumbiya kumbiya masallacin nefa Allah ta'ala ya ba shi kasuwa akwai majalisun manawaci can hanyar kurin da yake sarki nan chapter 5 dan ma muna darasi a darul ilmi to ranar lahadi mun kammala littafin sharhu usulus salasa na malam usbin na kuma mun sa halul masail shi haka dare darasin mu biyu ne zuwa uku a littafin saboda kace ma duran lahadi jiran litinin afwan litinin duk ranar litinin bayan magribi zuwa isha a can darul ilmi hanyar manawaci can muke darasi bayan magariba zuwa isha a duk ranar litinin Allah ta'ala ya kai mu Allah ta'ala ya mana albarka ya samu dace da alkhairi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وبارك على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله